استنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa ne da huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a yau 25 ga watan jimada athaniya shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah za mu ci gaba inda muka tsaya jin tafsiri na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgudun abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na Raddul Asthani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaqa mun tsaya cikin suratul an'am aya ta 84 ba mu karasa bayanin ayan ba sai lokaci yayi za mu sake tashi akan ta insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسهاك ويعقوب القلوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب bisa gwagwarmaya da annabi ibrahim ya yi a wancan darasi mun ambaci wasu daga cikin gwagwarmayar da ya yi da jarabawa da allah ta'ala ya masa da kuma jinjina da allah ta'ala ya masa dangane da cika alkawari da ya yi da kuma cin jarabawa da allah ta'ala ya masa to sai allah ta'ala ya ce sai muka masa kyautar ishaqa da kuma yaƙo mun yi bayanin cewa ishaqa shine ɗan da annabi ibrahim ya haifa amma yaqub Allah madaukaki ya bashi ƙari ne yace wa yaqubu nafila wato ƙari ne jika ne wa min wara'i ishaqa yaqub wato bayan da dan nasa ma kuma sai da yaga yaqub Allah ta'ala yace kullan kowanne daga cikin su wato da Ibrahim din da yawan na gwagwarmaya da ishaqa din da yaquban hadaina Allah ce mun nusar da shi zuwa ga hanya mun shiryar da shi ai da shar'in da zai utituhu Ibrahim irin shari'ar da aka bawa annabi Ibrahim su ma an ba su hakanan suka yi aiki da ita ba sabuntawa aka yi ba fa innahuma muqaddayani bihi domin da Ishaqa da Yaquba duka sun yi koyi ne hasali ma har annabawan da suka zo baya ƴaƴan Yaqubun su ma da haka suka yi aiki shi yasa annabi Yusuf alaihi salam da yake يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن أتبع إلا ما يوحى إلي kaga ya bi abinda ya zo ne da addinin babansa Ibrahima wa ishaqa wa yaqub kamar yadda ayat ta ambata to don haka ya bi wannan shari'a ne tasu kullan hadaina Allah ya ce wa nuhan hadaina min qablu kuma da nuhuma a gabanin ibrahim din balle waɗannan ƴaƴan nasa shi ma an shiryar da shi zuwa ga wato tafarki madaidaici tafarki na tauhidi yadda ya dinga muƙabala shi ma da jama'arsa wajen tabbatar musu da hujjoji a yayin da suka yi inkarin saƙon da ya zo da shi. Allah ta'ala ya ce wa mun zurriyati kuma daga cikin zuriyarsa nan mun yi bayani a wancan zancen da ya fi ƙarfi dai shine Nuhu nan malam ya kawo duka guda biyu wato Nuhun wa Ibrahim in ya zamanto Nuhu ne to wannan babu iskali a ciki dama Allah madaukaki ya ambata annabi Nuhu alaihi salam wato a shine malamai suke kiransa Abul Bashar Thani saboda Allah ta'ala yayi adafi ayat da ya ambata ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina من ذرية والصديقين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح kaga sai aka kawo shi a matsayin shine na biyu annabawa kuma aka jeranta kuma an jeranta har da Ibrahim din an jeranta har da Isma'il an jeranta da Yaqub an jeranta da Idris wannan annabawan duka kuma a gaba ne an ambaci annabi Isa alaihi salam amma sai Allah ta'ala ya ce min zurriyati adam dama an san kullukum min adama wa adam min turab sai aka ce kuma wa mimman hamalna ma'anu kaga kenan ya sake ta'kidi na abinda al-mufassirun suke ambatawa cewa annabi nuhu alaihi salam lokacin da aka yi tufan wato da shi ne da ƴaƴansa da kuma matansu Allah ya tserar shi yasa ake ce da shi abul bashar thani to wannan shine alqaulur rajih wasu kuma sun juya kan Ibrahim saboda asali khitabin akan sa ne amma kuma akwai iskali kamar yadda malaman tafsiri suka fuffita a wajaje mabambanta ko kuma a littattafan su mabambanta cewa akwai waɗanda aka kira anan waɗanda ba sa cikin zuriyarsa misali kamar annabi Lot baya daga cikin zuriyarsa innama dan uwa ne nasa dan dan uwansa ne kaga baya daga cikin zuriyarsa amma kuma yana daga cikin zuriyar annabi Nuhu alaihi salam wasu sun ce har annabi yunus shi ma baya cikin zuriyar annabi ibrahim salam amma duka saura suna cikin zuriyarsa don haka dai abin da ya fi inganta shi ne cewa min zuriyatihi sai ya zama to damirin ya'udu ila akrabi mazkur shine nuhu salam dawud wa sulaiman akwai annabi dawud da ɗansa shi ma annabi sulaiman domin dawudu shine ya haifi annabi Suleiman shine mala yace ibnu wa ayyuba hakanan ayyuba ma yana cikin zuriyarsa wa huwa ibnu amu wa huwa ibnu amwas ibnu razah ibnu ais ibnu ishaq ibnu ibrahim wa dhulkifl ibnu ayyub hakanan da dhulkifl shi ma dan gidan ayyub ne wa yusufa duk da cewa wannan jerin siyakin ba ambaci shi dhulkifl ba wa Yusuf haka nan da annabi Yusuf wanda wannan kan sananne ne na sabasa sananne ya ce Yusufu ibn Ishaqa Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaqa ibn Ibrahim khalilullahi da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi afdal wani mutum ne yafi daraja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa Yusufu nabiyullahi ibn nabiyillah ibn nabiyillah ibn khalilillah sai suka ce laisa an hada su annabi har dai zuwa ƙarshen hadisin da annabi ya fahimci me manufarsu amma dai ansar farko ta nuna nasaba ta annabi yusuf alaihi salam da kuma afdaliya da yake da shi alal bashar to Allah ta'ala ce wa Musa wa Harun annabi Musa da annabi Harun su ma suna cikin zuriya ta annabi Ibrahim kuma ba extension zuriya ce ta annabi Nuhu alaihi salam ibn Imran dukkansu ‘ya'yan Imran ne, ubansu ɗaya, Ibn Yashar, Ibn Lawi, Ibn Yaqub, su ma daga cikin tsatson annabi Yaqub suke, wanda dama su asalin zamansu a Masar zuwan annabi Yusuf, ai shi ne zuwan banu Isra'ila Masar. Da abin nan, warfa a abawai alal arshi wa kharu lahu sujjida. Daga ƙarshe ba cewa ce abin nan wa atuni bi ahlikum ajma'in. gabanin wannan ayar ta yace wa atuni bi ahlikum ajma'in to shine suka intiqali baki daya hadda iyayen nasa suka dawo wannan zaman da suka yi shine har abin da ya faru ya faru suka yi zuriya mai yawan gaske suka zamanto kabila a cikin Masar Allah ya ba su mulki daga baya ko mulki ya fita daga hannunsu ya koma zuwa ga fara'ina wanda shi kuma har shi fir'auna na wannan zamanin nasu sai ya ce to ai bauta ce ta kawo ku kasar dalilin da yasa ya bautar da su kenan yace ai asali dan uwan naku bau a matsayin bawa yazo dan haka ku bayi ne to shine sai ya bautar da su ya dinga gana musu azaba har Allah ta'ala ya fidda annabi Musa shi kuma annabi Musa bai yi kiyashi ba a dan uwansa hasha lahu an yi hasuda akahu sai ya roki ubangiji ta'ala akan ya ba ma dan uwan nasa shi ma manzanci yace haruna akhi ushdud bihi azr to waɗannan duka su ma daga cikin tsatson annabi yaqub suke Allah ce wa kadhalika kuma kaman wancan ai kama jazainahu kamar yadda muke ma waɗannan mutane sakamako da daraja sakamako da annabta sakamako da ilimi sakamako da duk abin da Allah ya ba su na falala ta duniya da lahira Allah ya ce najzil muhsinin muke sakawa duk waɗanda suke masu kyautatawa ko da ba su samu daraja irin ta waɗancan ba amma ma dama suka bi tafarki irin nasu to su ma za su samu darajar da ta dace da su da kuma irin nasu aikin fayushirikuhum bi anwa'il karamat don haka Allah madaukaki zai daukaka su suma da nau'o'i na karama kala-kala kamar yadda mutanen kirki da suka dinga bin manzanni Allah madaukaki ya daukaka darajarsu su ba annabawa bane amma kuma Allah ya ba su tagomashi Allah ya ba su kabuli a tsakanin mutane Allah ya ba su daukaka ya ba su daraja kuma sunansu ba zai taɓa mutuwa ba ila kiyamis sa'a bayan Allah masu masu nagarta suna nan to shine Allah ya ce wa kadhalika najzil muhsini aka sake adafi aka ce wa zakariya wa yahya haka nan da zakariya da kuma yahya ɗansa zakariya kisa suna nan cikin wato suratu ali imran da kuma abin nan cikin cikin suratu maryam ko Allah ya ambaci yadda sai da ya tsufa tuku ya zan baya abin nan tsammanin haihuwa amma dai bai yanke tsammani ba a lokacin da ya ga mu'jizar da ta faru dangane da Maryam to abin nan ya roki Allah subhanahu wata'ala kuma sai Allah ya bashi da ya haya bayan ya riga ya tsufa to Zakariya da ya haya kuma abin abin nan da Zakariyan da ya hayan duka Yahudawa kashe su suka yi wanda suka kashe annabawan Allah kuma in sun kashe wani kayi mamaki dama matsiyata ne mutanen banza Allah Allah ya musu abin da zai musu wa zakariya wa yahya ibnu wa isa da kuma annabi isa alaihi salam shi ma duka kaga yana cikin zuriya an ce wa min zurriyatihi hi din kamar yadda muka ambata in ma annabi nuhu wanda shi yafi karfi aktharu mufassirin kansa suka koma ko kuma dai Ibrahim din duka dai an nasabta Isa shi ma cikin zuriyarsa ibnu Maryam dan Maryama wa hadha yufidu wannan yana fa'idantar da cewa anna zurriyata tatanawalu auladal binti ashe tana jimintar har ƴaƴan ƴa la'anna Isa la walida lahu domin annabi Isa dama Allah subhanahu wataala ya kawo shi duniya ne ta mu'jiza ba ta salon da aka saba samun mutum ba ta wajen a yi aure a samu saduwa kuma a yi goyon ciki har a je lokacin da za a haife shi to ba ta wannan salon ba ne harikun dalil ada domin ya zamanto wato ishara ga mutane cewa Allah yana da iko akan yin duk abin da ya so lokaci guda ne kawai cikin ya shiga lokaci guda suna gama magana da mala'ika. Mala'ika ya zo ya mata magana, yana gama mata magana shi kenan kawai sai ta ji abu a cikinta yana motsi. Ta ce, ta shiga uku, ta ruga a guje ta bar farfajiyar banɗakin masallacin ta yi waje, don ita ba ta zuwa ko'ina masallaci take annabu zakariya ne ke rainonta. Ta yi waje a guje, ta je ta jikin wani ice, macaccen icen dubino. ta jingina a jiki sai kawai ta ji ciki yana nakuda kafin ta farga kawai sai ta haifi da cikin sa'a ne ɗan lokaci ne kawai taƙin lokaci to kaga wannan mu'jiza ce wato ubangiji ta'ala yana nuna ikonsa da ƙudurarsa to don haka shi yasa a cikin alkur'ani domin a rushe abin da a yahudawa suke ambatawa ko kuma abin nan nasara zan ce ba yahudu ba nasara suke ambatawa cewa wai dan Allah ne to shi saka a cikin Qur'ani ake ta kiran sa sai a nasabta shi ya gyatu masa ba za ka ga ana kiran annabi da sunan babansa ba to amma shi sai aka kira shi da sunan gyatu masa domin a kore wannan itikadin batilin da suke sai a ce Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam to don haka nan sanya shi da aka yi cikin jerin kwano sai malamai suka ambaci kenan ashe dan ya shi ma yana kasancewa a cikin zuriya ke mun gane ko ai su larabawa su a itikadin su da can har ma a cikin shari'ar musulunci musamman in an zo janibin gado ba a daukan dan ya a cikin zuriya haka ne ko ɗan ɗan ba a ɗaukansa a cikin zuriya to amma nan kaga an kawo shi a cikin zuriya shi ya saka larabawa har wani baitinsu da suke ambatawa banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ul rijalil ajanibi ko a ce awabidi a wata wata nuskha din wai ƴaƴan mu sune ƴaƴan da ƴaƴan mu maza suka haifa amma ƴaƴan mu mata to ko sun haifi ‘ya'ya maza waɗannan ‘ya'yan wasu mutane ne da suke nesa, amma ba su mu ba. Yawanci ana kafa wannan baiti musamman a cikin abin da ya shafi rabon gado saboda ta daidaita da yadda tsarin rabon gado yake. To, amma idan ka duba ta wani janibi kuma a cikin nasi na shari'a sai ya zamanto kenan wannan dalili ne da ke nuna cewa ɗan da ‘yar mace a wato ɗan da ‘yar mutum ta haifa shi ma yana cikin zuriyarsa, domin kaga an ce wa min zuriyatihi kuma sai aka ce wa isa da kuma isa, ka Qur'ani ya ambace shi a cikin zuriya. Kuma akwai hadisi na Bukhari da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ga Hassan yana tahowa cikin masallaci annabi sallallahu Alaihi wasallama sai ya sauko a mumbari sai zo sai ya ɗauke shi, har ma ya sumbance shi. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya dafa kansa, sai ce inna bani hadha sayyidan wala Allah an yusliha bihi fi atani azimatayn min almuslimin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce inna bani hadha wannan dan nawa sai ce sayyidun shugaba ne jagora ne sai ce wala Allah an yusliha bihi fi atani azimatayn min almuslimin au kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai yuwar Allah zai daidaita tsakanin waɗansu ɓangarori guda biyu manya na musulmi a dalilinsa. To sai malamai suka awwala hakan ya faru ne a lokacin da aka yi wato a takim bai na Ali bin Abi Talibin wa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ba. To ba wannan lokacin da aka yi bayan kashewa Ali bin Abi Talibin da shi Hassan ibn Ali ya yi wata shida sai ya zo shi kuma aka yi sulhu a tsakaninsa da mu'awiyar ibn abi sufyan aka ajiye makamai ya bar ma mu'awiyar mulki wannan shine sirrin da ya saka yan shi'a ba sa kiransa shine wafa amma ba a kiran sai husaini sannan duk sauran kannan husaini ba a kiransu in ka ji an kira wasu to sai kaɗan waɗanda aka kashe su tare da husaini a karbala amma su ba a kururuta sunansu sai Hussein. Alhali Ali bin Abi Talibin bai bar duniya ba sai da haifi ‘ya'ya guda talatin da biyu. Kuma ita kanta Fatima ta haifa masa ‘ya'ya guda hudu. Ba wai ‘ya'ya guda biyar. ‘Ya'ya biyar ta haifa masa. Ƙaramarsu a ciki ita ce Ummu Kulthum, wanda Ali bin Abi Talibin ya aurar wa Umar ibn Khattab. duk iskanci ne yin shiya kawai suke shiryawa na waɗansu manufofinsu daban eh Allah shirar da su to wannan dai ya nuna wancan janibin waɗansu malamai kuma sun yi tafsili a tsakani suka ce in an ce zurriya to ta tanawar abnahul binti in an ce zurriya mun gane amma idan ya zo shi a matsayin ibnu abna to nan kuma ba ta jibintan ‘ya'yan ma abin nan mai sunansu ‘ya'yan mata. To, amma hakan ma hadithin nan na Bukhari, ai ya kora wannan, domin annabi cewa ce inna bini haza. Mun gane ko? Wallahu ta'ala ala. To, Allah ta'ala ce wa Ilyas da kuma Ilyasu, e, bilhamza, bilhamzati awwalihi wa ƙura'a bi tarkihi aliyasin, akan ce aliyasin. Eh, wato kamar yadda Qur'ani yace salamun ala Ilyasin Fanhasu ibn Izar ibn Harun ibn Imran wasu suna cewa haka ne sunansa asali amma dai sai a takaita abin da Qur'ani ya kira shi ko Allah ya ce kullum kowanne daga cikin waɗannan da aka ambata minas salihin yana cikin salihan bayi wa Isma'ila haka nan da Isma'il ibn Ibrahim dan annabi Ibrahim alaihi salam mun dan yi waiwaye kaɗan dangane da shi ko wal yasa'a da kuma al yasa'u Ilyas daban al yasa'u daban lamun nan za'ida ne sakina wa futiha al ya'u wa qari'a al laysa'u bilamin mushaddada وياء ساكنة بعدها وهو أبو أخطوب ابن العجوز ويونس حكى نند يونس يونس شيني ابن متى وهي أمه شيما جاتو مسكينا shi wannan ya zo shi a cikin hadithin annabi Yunus ibn Mata eh an ambaci sunan yatu masa a hadithi shine kuma zannun wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi wa nada fi dhulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin to da Yunusa wa Luta da annabi Lutu ibn Haran wasu suka ce ibn Maran kamar da wadansu malamai suke ambatawa sunan dan uwan annabi Ibrahim ne shine ya haifi annabi Lutu garin su daya kuma annabi Lutu ya imani da annabi Ibrahim shine ya kama hannunsa suka bar gari lokacin da aka masa umarni da yayi hijira Allah ya ce wa kullan kowanne minhum daga cikin wannan jerin gwanan annabawa da aka ambata guda goma sha takwas. Faddalna alal alamin Allah ce mun fifita shi akan talikai bin nubuwa kowanne annabi ne Allah ya ba shi annabta. Bala ya ce, Zukira huna samaniyatu ashara nabiyan min gairu tartibin nan an ambaci annabawa guda goma sha takwas ne ba wai an jera su ne a jere la bi hasbi zaman wa la bi hasbi fadli ba wai an yi la'akari da zamanin su bane ba kuma an yi la'akari ne da darajar su ba balle a ce wanda aka fara shine ya fara zuwa wanda aka faɗa shine ya biyo bayan sa ba an yi shi wato abin nan tartibin tarihi bane ba kuma an nuna falala ne wanda aka so ma'ambatawa walakin huna latifatun aujabatit tartib amma anan akwai dan koyayyen bayani wanda yake nuna fa'idan wannan jerin gwanan da aka yi wahiya shine anna Allah khassa kullu ta'ifatin min al-anbiya'i bi naw'in min al-karamati wal fadl Allah madaukaki ya keɓance kowane ɓangare daga cikin wato jerin da aka yi na annabawan nan da wani nau'i na karama da wani nau'i na wata falala za ka ga an jera waɗansu annabawa a jere a aya sai a sake jera waɗansu suma a jere to wannan jerin yana ɗauke da wata ma'ana fa zukira malamai sun ambata awalan na farko nuhan wato fadhakara sai Allah ta'ala ya ambata awalan na farko nuhan annabi nuhu wa ibrahima da ibrahim wa ishaqa da ishaq wa yaqub da annabi yaqub la'annahum usulul anbiya an ambaci wannan saboda su ne tushen annabawa wa ilaihim yarji'u hasabahum jami'a zuwa ga waɗannan annabawa ne tsatson duk annabawa yake komawa ai mun ambata a baya nuhu an ce wa min zurriyati sai aka jera annabawa hasali kai ma kana cikin tsatson annabi nuhu ko ba haka bane in an ce an halaka duniya sai shi aka bari da ƴaƴansa da ya haifa da matansu kaga kenan ashe duk wanda ya tsoro daga a duniya ya tsoro ne daga jikinsu shi yasa ake ce da shi abul bashar thani to kaga dukkan annabawa baki daya sun tuke zuwa ga annabi nuhu kamar yadda aka ambata dama a cikin wannan aya wa ibrahim mafi yawan annabawa sun tuke ne zuwa gawa annabi ibrahim alaihissalam in banda kaɗan kamar irin sulutu ko kuma annabi yunus kamar yadda wasu malamai suka ambata ko waɗanda suka riga suka gabaci annabiwa annabi Ibrahim sun zo kafin annabi Ibrahim irin kamar shi Nuhu din kamar annabi Idris da wasu annabawa wanda suka gabace shi sannan wa Ishaq waɗansu daga cikin annabawa duk annabawan da suka yi amfani da attaura sun tuke ne zuwa ga annabi Ishaqa saboda Ishaqa shine ya haifi Yakub shi kuma Yakubu shine Isra'il sunansa ne da aka ce banu Isra'il wato ƴaƴan Isra'il Isra'il da Ibraniya yana nufin Abdullah wato kama a ce banu Abdullahi banu Abdullahi ibn Ishaq ibn Ibrahim ƴaƴansa zuriyarsa to su dama ana irin wannan kaga jama'a haula sun zama sun zama kabila to kaga kenan duk waɗanda annabawan da suka zo jullunsu masu tarin yawan nan to duka sun zo ne a cikin zuriyan annabi abubuwan da suka zo a kabilan banu isra'il kaga nan ashe waɗannan su ne waɗanda annabawa suka tuke zuwa gare su haka ne sai yasa aka jera su da farko ثم إن المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك والقدرة والسلطان sannan daga cikin matsayi wanda ake la'akari da shi bayan annabta ita ce kololuwa to ana la'akari kuma da wato da mulki da ake bawa mutane da kuma iko da ake basu da sulɗa su zamanto suna da sarauta wa kad a'ata Allahu Dawud wa Sulaiman min zalika hazzan wafira annabi Dawud da annabi Suleiman Allah ya ba su rabo mai gwabi a gefen annabta da iko annabi Dawud sarki ne kuma annabi ne kuma mayaƙi ne kuma makeri ne saboda a matsayinsa na sarki shi baya ci daga baitulmal aikinsa yake yi saboda Allah ya bashi wata mu'jiza ya san yadda zai samu karfe bakin karfe kuma in an samu bakin karfe in an kawo aka sayar musu ba san ya za su yi da shi ba a lokacin ba su da fikiran da za su narkar da shi to shi sai Allah ya bashi mu'jiza in ya dauki bakin karfe yana mulmula shi sai ya zama kamar ruwa sai dinga tsiyaya sai ya tsiyaya sai kuma ya tara shi sai yayi shakkalin abin da yake so to sai dinga yin zobba zobba kanana kanana sai dinga sarkafa su yana sarkafa su sai ya fara yi wa mutane sulke sai ya yi sulke ba a taba ganin sulke ba shi ya fara yi eh sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum ko yana daga cikin nimar da Allah ya mutane to shine Allah ya ambata wa alanna lahul hadid mun tausasa masa bakin karfi annabi Dawud kenan kuma sannan sai Allah ya mace cewa shi fara yin sulke wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun kaga san'ata labusin lituhsinakum min ba'sikum sulke ne to malamai sai suka ambaci ga yadda yake yin sa idan ya sayar sai ya raba kudin kashi uku kashi daya sai ya sake bayarwa ya sayo bakin karfe da shi kashi daya sai ya bayar ayi sadaka kashi daya kuma sai ya ci da iyali haka yake annabi dawud kage Allah ya bashi iko lokacin da annabi dawud ya kau ɗansa sai ya samu annabta kuma tun annabi dawud bai kau ba Allah ta'ala ya ba mu annabi sulaiman fikira na iya yin hukunci har Allah ya ambata yadda hukunci ya zo wajen annabi dawud ya yi hukuncin ba daidai ba sulaiman ne ya san fikirar da ya yi wannan hukunci kuma Allah ta'ala ya ambata cikin namli wa warisa sulaimanu dawud Suleiman ya gaje annabi Dawud kuma har ya addu'a shi annabi Suleiman ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di Allah ka bani ikon da wani kar ya sami irin sa bayana kuma Allah ya bashi ya zamanto har aljanu ma iko yake akan su to Allah ya ba su waɗannan iko wanda wani bai sami irin nasu ba sai dai kawai ka yi ta budin budumarka eh shi aljanu ma ya mallake su aljanu ya mutu ma yana tsaye a gabansa ba san ya mutu ba suna ta tsoro kuma kangararrun aljihohi ne fitinannu kafirai arna da suke cutar da al'umma yasa aka kamo su ya daure su ya kamo su ya daure su a cikin sasari kuma ya je sanya su aiki ya ce ku zo ku yi aiki kuma ya sanya kwagiransa ya dogara yana kallon su ba su isa guduwa ba suna tsoronsa Allah ya hore masa su akwai wanda ya san wannan mulkin annabi Suleiman alaihi salam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah sai sai ga yayi haka ya kai damta sai sai ga sabon abu da aka yi da sallah ya suka ce ya manzon Allah ana sallah mun ga ka matsa gaba kuma sai mu ga ka kai damta sai ce iblis ne ya zo wucewa ta gaba nan aljani ne shaidan ka yace shaitan shaitanu ni ka ji an ce shaitan to ana nufin aljani shaitani ne ya zo wucewa ta gaba nan nayi kokarin matsa masa kar ya bi ta gabana sai ya kokarin zai ce sai in damke shi ta ce wallahi sai dan ji damshin miyansa damkar da ya masa ta makogoransa sai dan ji damshin miyansa a hannuna ya ce ba dan dan uwana Suleimani ya rigaye ni yin addu'a ba na so na rike shi ne har sai na idar da sallah na bayyanar da shi a mutane in daure shi a gwafa yaran Madina su zo suna masa eli amma sai annabi ya sake saboda ya tuna abinda annabi Suleiman ya roka kare trespassing cikin mulkin da aka ba wa Suleiman sallallahu alaihi wasallam kaji fa yanzu ana ta faɗa kan mulki faɗi tashi faɗi tashi to kaga Allah ya ba su rabo mai yawa a ciki shi yasa sai sai aka kawo su kuma su ne na biyu aka jeranta wa min al-maratib daga cikin darajoji as-sabr inda nuzulil bala'i wal mihani wash shada'id yin haƙuri a lokacin da bala'i ya sauko da kuma wahalhalu mihna mihan jam'i na mihna wahala ke wahala ta jarrabawa wa shara'id da tsanani wa kad khassa Allah biha ayyub annabi ayyub Allah ya bashi rabo mai yawa ciki annabi ayyuba cikin annabawa malamai suka ce ba wanda Allah ya jarrabe shi da tsanani na rayuwa kamar sa jinya ce a jikinsa har jikinsa sai da ya zamanto yana yin ruwa iwa na fita dukiyarsa ta ƙare iyalansa duk suka guje shi kowa ya guje shi har aka zo aka ajiye shi a wani waje a wata bukka ya sha wahala amma bai taɓa kokawa ubangiji ba sai da abin tsananin ya tsanani tsananin ya tsanani jikinsa yana zagonyewa tukunne ka da baki ya ce rabbi qad massani yadhurru wa anta arhamar rahimin ya Allah jinya ta shafe ni bai ce ya Allah ka su jarabe da jinya ba jinya ta shafa ladabi ne nasu wa ga annabi Ibrahim bai ce wa idza maridtu fa huwa yashfi amma alhali sai yakin da ya jingina ma Allah alladhi yud'imuni wa yusqin shine yake ciyar da ni shi yake shayar da ni amma sai ya ce wa idza maridtu amma idan ne jinya bai ce shi yake sanya ma jinya ba amma wajen waraka kuma sai ya ce fa huwa yashfi kaga annabawa suna da ladabi in ka ci zargin ubangiji sai wannan zamanin nan Allah yana yi wa bayinsa amma bayin suna ta cewa Allah ya Allah wannan wahala da ka sabbaba mana ka samu a ciki ya Allah wannan wahala da ka samu a ciki ka ji ba Allah ka shirar da mu a san yadda za lafazi mutum ya san tauhidi da irin lafazin da ya kamace ya dinga faɗa to annabi ayyu Allah ta'ala ya bashi haƙuri da juriya a kayan bala'i da aka jarabe shi da shi thumma ala hatainil martabataini kuma akan waɗannan martaba guda biyu da aka ambata wato man jama'a bainahuma akwai wanda ya tara tsakanin su duk waɗannan da aka ambata musamman kaman mulki din nan da aka ambata da kuma haƙuri a kayan jarrabawa akwai wanda ya tara su duka wa huwa yusuf shi ne annabi yusuf kaga sai aka kawo shi ma a jere bayansu allah ya ba wa annabi yusuf mulki kuma allah ta'ala ya jarrabe shi jarrabar da allah ya wa annabi musa abin da annabi yusuf wato cikin jarrabawa ita tana cikin mafi girman jarrabawa wato a jarrabe ka bi shahawat sha'awa ta zuciya a jarabe ka ta janibin sha'awa abinda rai yake so da yawa cikin mutane kaga jarabawa takan zo wa mutum in ma ya zamanto wato jarabawa ce ta bala'i ta almihan a jarabe ka da wani abu makaro wanda ba ka so asarar dukiya asarar lafiya rash- abin na rasa lafiya a jarabe ka da tsanani na rayuwa ko waɗansu wahalhalu takaici ko azzalumai su samu saitara a kanku su dinga wahal da ku to haƙuri a wannan gefen ya fi sauƙi Allah ya jarabi mutum da irin waɗannan abubuwa ya jure ya haƙuri ga waɗanda suka sami yin haƙurin to wannan haƙurin ya fi sauƙi haƙurin da ya fi tsanani wanda ba kowa yake samu ya yi shi ba shi ne a jarabi mutum fi shahawat cikin abin da rai yake so temptation abin da mutum yake sha'awa misali mutum kishirwa ne tana nema ta halaka shi ya yi haƙuri a kan ruwa kuma gashi yana ganinsa misali ba kowa zai iya ba wai na ce a yi haƙuri a kan ruwa ba ne amma na ba da misali idan mu gane abin shi yasa wannan hakurin shi yafi tsanani dalilin da ya saka kenan zaka ga Allah zai jarabi mutane da abubuwa daban-daban daban-daban ya kaddara wani abu wanda zai same su ya jarraba su amma sai ga ana ta hakuri ana ta hakuri ana ta hakuri amma sai ka ga a kayan kuɗi idan mutum yana sha'awarsa kaɗan ne suke yin hakuri a kansa suna da tsananin buƙatarsa kuma ya bujiro masu salin alin inda babu yadda za a iya kama su kuma kaga mutum ya yi shi ya kyale kaɗan ne suke cin wannan jarabawa irin sha'awar da Allah ya jarabi annabi Musa annabi Yusuf da shi alaihi salam sha'awa ta uwar gijiyarsa Zulaikha ba karamar jarabawa ba ce da annabi Musa annabi Yusuf alaihi salam ya ya tsallake wannan su biyu a cikin gida babu wanda ya san me ya faru in banda Allah kuma shi a lokacin matashi ne a lokacin da matashi yake da tsananin karfin sha'awa lokacin da yake da tsananin karfin sha'awa ba wai tsoho ko kwaraijo ba yana matashi matashi lafiyayyen matashi sabon balaga yana sha'awa sosai a lokacin a yanayi kuma ga su biyu a killace kuma kyakkyawar mata ce kuma sannan ba kaskantacciya ba ce mai daraja ce mai kuɗi sannan kuma ita uwar gijiyarsa ne shi kuma bawa ne bawa babu wani abin da za a zarge shi don yayi na laifi jama'a ba za su tsangwami bawa ba haka ake yi a da'in bawa ya aikata ba a cika tsangwamarsa ba amma wanda yake ɗahin yayi shi ake tsangwama so du shika-shikai waɗanda shi ta janibinsa zai iya sakambin ya ba da wuya bori ya hau du sun tattara amma a lokacinsa yake ya ce yana tsoron ubangiji to kaga Allah ya jaraba shi ko kuma ya yi kokari ya ci jarabawa banda jarabobi kuma da aka masa na wahalar rayuwa an jefa shi a rijiya zai mutu tsangwama daga yan uwa an jefa shi a rijiya an ɗauko shi a matsayin bawa kana ɗa an maida ka bawa lokaci guda an zo kuma an sanya ka a kurkuku a ƙarshe akan zargin abin da ba kai kai ba kai shekaru a cikin kurkuku cikin kaskantuwa cikin walakanci da wane ne annabi yusuf shi ma ya yi haƙuri a jarabobi kuma da ya ƙarshe sai Allah ya ba shi mulki kaga shi ma ya tara to wannan matsayin sai ya sanya shi ma a jerin gwanan aka keɓe shi a nasa ajin daban ya biya ma waɗancan wato fa innahu sabara ala bala'i wa shiddati hatta a'ahu Allahu mulka misra ma an nubuwa yayi haƙuri akan jarabawa da tsanani da ya fada har sai da Allah ta'ala a ƙarshe ya bashi mulki na Masar baki daya tare da annabta ثم من المراتب المعتبرة في فضل الأنبياء sannan daga cikin martabobi da ake la'akari da su wajen darajar da annabawa suke da ita kafratul mu'jizat yawan mu'jizozi wa kafratul barahin da kuma yawan dalilai wa qad khassa Allahu Musa wa Haruna min zalika bil hadd al wafir annabi Musa da annabi Harun Allah ya kebe su da mu'jizozi masu yawan gaske da sauran annabawa ba su samu irin mu'jizozin da aka ba su ba wa min al-maratib al-mu'tabira ina nufi a yawa ba wai a daraja ba wa min al-maratib al-mu'tabira daga cikin martabobi da ake la'akari da su az-zuhd fi dunya gudun duniya wa qad khassa Allah bi zalika Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas waɗannan sun kai matuƙa wajen zuhudi zakariya da ɗansa yahaya da kuma isa da ilyas mutane ne waɗanda suke masu tsananin zuhudu gudun duniya sun yi rayuwa ta rashi kuma sun yadda da rashin da suke da shi kuma sun guji duniya thumma zakara Allahu ba'da ha'ula'i sannan bayan waɗannan kuma a ƙarshe sai Allah ya faɗi jerin gwanan waɗansu mallam yabqa lahu atba'un wala shari'a waɗanda ba a bar musu mabiya ba kuma shari'a ba ta wanzu musu ba wato shari'a su ta katse mabiyansu ma sun katse wa hum isma'il wal yasa'u wa lut shine annabi isma'il da al yasa'u da kuma lut annabi lut kaga su shari'a su bata wanzu ba hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cikin tsatson annabi isma'il ba cewa aka ce yayi koyi da shari'ar isma'il ba cewa aka ce yayi koyi da shari'ar ibrahim mun gane ko da haka ba zai zama to extension shi kansa Ismail ya yi amfani da shari'ar babansa Ibrahim da ita ya amfani shi ya saka mutanen maka suke gaji wannan wasu daga cikin ayyuka ɗin da yawa domin shi ya zo ya dora shi a kayan tafarki ɗakin ƙaba aka ce zo ya gina ya sake ginawa shi da ɗansa wa iz yarfa'u ibrahim alqawani da min albayt wa isma'il kuma sannan shine yayi shela a mutane wa azantin nasu bil hajji a tuka rijala ya ce a zuwa aikin hajji don haka shi ma ismail akan shari'ar babansa annabi ibrahim don haka yana cikin waɗanda shari'ar su bata wanzu ba wallahu ta'ala alam wannan dai malam ya tsamo shi a cikin waɗansu tafsirai a ko da arwazi shi ma ya hararo waɗansu daga cikin irin wannan bayanai to Allah ya ce wa min aba'i
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبت عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين نعم الله تعالى يقول ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم kuma daga cikin ubanninsu ba wa zurriyatihim da kuma zuriyarsu wa ikhwanihim da ƴan uwansu wannan yana cikin abin da malamai suke cewa yana cikin dalilai da suke cewa wato annubuwa tana kasancewa ne cikin rijal mazaje ba ta kasancewa cikin mata wannan ayar ita ma tana daga cikin dalilai to Allah ta'ala ya ce daga cikin ubanninsu da zuriyarsu da ‘yan uwansu maza, kaga ikhwa ne, adafin ala kullum au Nuhan, wa Nuhan hadaina, wa min aba'ihim, ko kuma kullum hadaina wa min aba'ihim, min nan littaba'id, ba wai dukkan ubannun nasu, da dukkan zuriyar tasu, da dukkan ‘yan uwan nasu ne, Allah ta'ala ya ba su falalar da za a ambata a gaba ba, taba'ibi ne, wato wani ɓangare ne daga cikinsu. la'anna ba'dhum lam yakul lahu walad domin a cikin su akwai wanda bashi da ta bai haihu ba yanzu kaman annabi haya yana karami aka kashe shi dama shi tun yana yaro Allah ya bashi annabta wa atina wal hukma sabiyya kuma aka kashe shi bayan an kashe babansa kamar annabi Isa alaihi salam shi ma bai banda ba shi ne aka ce da annaba ba'dhum lam yakul lahu walad wa ba'dhum kana fi auladihi fi waladihi kafir wasu kuma a cikin su akwai waɗanda cikin ƴaƴan su an samu kafir kaman wa kaman nuhu ya budayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin zo ka shiga jirgi tare da mu karkazan cikin kafirai fa yi amma yake yake sa'awai ila jabal yasimuni min alma to Allah ta'ala ya ce daga cikin iyayensu maza daga cikin zuriyarsu daga cikin ƴan uwansu waje ta bayyanahu waɗanda muka zabe su al-ishtiba shine al-istifa ko ikhtiyar duk ma'ana ɗaya ne zabi ai ikhtarnahu wanda muka zaba kaga nan an nuna kenan an ba su annabta domin dukkan ishtiba malamai suka ce lafazin ishtiba in an faɗe shi ne dangane da annabta a cikin bayanin annabta to ba da annabta ne wato Allah ya zabe su ya ba su annabta wa hadainahum ila siratin mustaqim kuma muka shiryar da su zuwa ga tafarki wanda yake mai kanke addinin lafi hudu ilaihi addinin da aka nusar da su zuwa gare shi wa shari'atin lati amalu biha da kuma shari'ar da sun kai aiki da ita tun daga zamanin annabi nuhu alaihi salam har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duka sako ne jigo guda daya sakon tauhidi shari'a ita ce take bambanta Allah ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wannan shiriyar Allah ce wanda yake shiryar da ita ga wanda ya ga dama min ibadihi cikin bayinsa kina ashe shiriyar ma sai Allah ya ga damar bayarwa shi yasa aka kimsa ma ka roki Allah shiriya ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kai tayin wannan ala dawa domin shiriya din daga Allah ne sai ya ga dama ya bayar eh wanda Allah ta man sha'a yudlilhu wa man sha'a yaj'alhu ala siratin mustaqim ko to Allah ta'ala yace walau ashraku da a ce waɗannan da aka ambatawa annabawan nan kuma su daraja guda 18 da a ce za su yi shirka fardan akaddare saboda hasha lahum ayyushir ba za su yi shirka ba Allah ya ba su isma ba za su yi shirka to a kaddara da za su yi shirka Allah ce lahabida anhum ma kanu ya'malu abinda so kasance suna aikatawa da ya lalace babu lada lahabita anhum ma kanu ya'malu ita shirka bulldozer ce idan mutum yana aiki rushe aiki take ma dama mutum ya yi shirka sai ta rushe aiki nan ce ko mas'ala khilafiya bainal mufassirin shin idan mutum ya kyautata ya dawo musulunci aikin kuma zai ci gaba ko ba zai ci gaba ba na'am aikin zai ci gaba ko ba zai ci gaba zai ci gaba to me dalili na'am a ina si za kawo illa man taba nan an ambaci lalacewan ayyuka wuta ne aka ce za a sashi ibadilin lausai a cihim an faɗi hubudin aiki ne Allah ya raba mu da shirka aiki fa mutum yana yi sai shirka ta bata masa duk gaba ɗaya ta rushe mai ka duba dai wannan an jingina annabawa ne to a wane ne Allah zai yi masa kara akan shirka wallahi mutane suke yi shirka Allah ka tsare mu da ita kutsawa take cikin al'umma kuma salo daban-daban daga masu bautar shehunai masu bautar gunki kan da ba a magana su wani masu bautar shehunai masu zuwa wajen bokaye masu zuwa wajen yan duba masu nasabta wani iko na ubangiji ga wani makhaluki shirka tana nan da faɗi to kaga nan wajen an ɗebo ta ne manya-manya an jera maka waɗannan manyan annabi ibrahim aka ce wa takazallahu ibrahim khalila amma hadda shi a cikin jerin gwana aka ce walau ashraku dukkansu da za su yi shirka a kaddare Allah ya kare su ba za su yi ba kuma ba su yi ba ta shi wanda bai kai su ba kenan shi ya fi cancance shi ya fi cancanta a rushe masa aiki bil aulawiyya ke ai kama abin da annabi ya faɗa ne da aka zo ana neman ceto a kan al-makhzumiyya allati saraqat annabi ya ce wa ai wallahi law fatimatu binti muhammadin sarakan da qata'tu yadaha ai ba za ta yi ba ba za ta yi ba amma ya ɗebo ta ne domin a nuna cewa haka abin yake haka hukuncin yake Allah yana kishin bauta bautarsa kada mutum ya kuskura ya sarrafa ta ga wani in ba Allah ba bauta kuma ta tsaya a sujada kawai ba waɗanda za su je wajen gunkin kabar suna roƙon abu suna roƙon wanda yake cikin kabar wallahi mushrikai ne sun yi shirka ba wanda yake roƙa sai Allah Allah tsare walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malun Allah ce ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah don a nuna maka cewa ba su yi ba ma an faɗi wannan ne kashe ne ga mu masu ji sai Allah ya sake nuni zuwa gare ce ce ula'ika ai su waɗancan allazi na ace na humul kitaba wal hukuma wan nubuwa ya faɗi wata falala guda uku su ne waɗanda muka ba su alkitab abi ma'ana alkutub kowa an ba shi littafinsa daban a waɗanda aka ba su littafin Allah maɗaukaki ya ba su littafi wal hukuma kuma Allah ta'ala ya ba su hukunci nan malai fassara al-hikma domin waɗansu malamai sun fassara shi a matsayin al-ilmu kama Ahmadu al-Asari cikin littafinsa ya haka fassara ilimi kuma al-hikma da al-ilmu duk ma'ana ɗaya ne to al-hukma wasu malamai suka ce abinda ake nufi da alhukuma hukuncin ne kansa nan an ba su littafi shari'a dustur wanda za su yi riko su yi amfani da shi kuma su nusar da al'umma kuma an ba su alhukuma wato Allah ta'ala ya sanya su hukaman kenan masu tsaye da hukunci Allah madaukake ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama inna anzalna alaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takun lil qa'idina khasima kaga litahkuma bainan nas ashe Allah ya ba su hukunci su suna da hukunci a hannunsu annabi a annabi Dawud Allah madaukake ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi kaga nan ma hukunci ne yayi hukunci a tsakanin mutane to sai malamai suka ce abinda ake nufi nan al-hukma ana nufi ai ja'alahum hukama Allah ya sanya su masu yin hukunci babu hukunci in ba wanda suka wanzar ba shi ya saka Allah ta'ala dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka ai hatta yaj'aluka hakiman fi ma shajara bainahum sai sun sanya ka kai ne mai yanke hukunci kai ne alƙali to Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan bayan littafi da aka ba su kuma Allah ya sanya su a matsayin ne a matsayin akwai wanda suka fassara ma suka ce bayanan da za su karkashin wannan duk ya fada karkashin ma'anar ilimi sannan wannan buwa kuma Allah ta'ala ya ba su annabta fa in yakfur biha haula'i to tunda har Allah ya ba mu waɗannan kuma sun yi riko da shi ko da waɗancan fa'in ya furbi ha ha'ula'i waɗancan da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya zo musu da saƙo mutanen makka su ne na farko in sun kafirce ma da saƙon da Allah aiko manzansa da shi ko kuma ana nufi al-mukallafuna aka ce ahlu makka aw al-mukallafuna al-mukhatabuna biha waqta zalik wadanda ake musu magana a lokacin da aya ta sauka ko duk lokacin da aya karanta in ma sun kafirce faqad wakkalna biha qauman to hakika mun kange waɗansu mutane laisu biha bi kafirin waɗanda su kan basu zan masu kafirce ma waɗancan ababe ba kaga nan ashe Allah ya nuna wa Qurayshawa cewa kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo akwai wanda aka ba su alkitaba littafi akwai wanda aka sanya su sune masu yanke hukunci a tsakanin mutane a dalilin shirayar da Allah ya aiko musu kuma Allah ya ba su annabta ba shine farau ba to in har ƙuraishawa sun ƙaryata annabi akan wannan matsayin da Allah ya bashi an saukar masa Qur'ani sun ce ba ƙarya ne a satirul awwali shi a matsayin me yanke hukunci kada a yi abu sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar a hidimar addini da rayuwa sai suka ce yana neman iko ne kawai akan sai yana so ya samu saitara ne da iko akan su idan har Allah ya ce ya bashi annabta suka ce a ulqiya alaihi dhikru min bainina yanzu a ba shi annabta a tsakaninmu to sai Allah ta'ala ya ce ko da sun ƙaryata akwai waɗanda su ba su zama su ƙaryata hakan ba faƙad wakanna biha qauman laysu biha bikafirin sai aka ce humul muhajiru wal ansar in har waɗancan sun ƙaryata akwai waɗanda Allah ya sa su ba za su ƙaryata ba sun gaskanta annabi a abin da annabi ya faɗa su ne waɗanda sun kai imani da shi tun yana makka da kuma waɗanda suka tarye shi a lokacin da aka kore shi a garinsu kaga al-muhajiru wal ansar su duk abin da annabi ya ambata musu sami'na wa da'ana abin da suke ambatawa kenan Allah ce ulaika allazina hada Allah fa bi hudahum muqtadi waɗancan su ne waɗanda Allah ya shiryar da su game da shiryar tasu iqtadi to ku yi biyayya kul ka gaya musu la as'alukum alaihi ajra ni ba na roƙon ku ku bani wannan lada a dalilin kawo muku qur'ani da nayi in ana ni ban zan ba ko in huwa shi alqur'ani bai zan ba illa zikra lil alamin face fadakarwa ne ga talibai in Allah ta'ala ya kai mu wani mako wannan raye zamu karanta ita wannan aya me ake nufi da iqtidi iqtidahin nan da aka ce fabihudahum iqtadi insha Allah za mu bayanin gurgurun abin da ya sauka bi billahi ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma muka yi kuskure ubangiji Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am